الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك يوم وأني من سلم تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai da ya kaddara haduwar mu a wannan maraice na Juma'a 22 ga watan Sha'ban a shekara ta 1445 da shida hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 ga watan biyu a shekara ta 2025 miladiya a wannan gari mai albarka na munjibir cikin karamar hukumar munjibir ta Kano ta dabaci gari ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya tamu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna reshen jihar Kano kuma karamar hukumar Minjibir. Muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya ci gaba da yi wa wannan ƙungiya ta mu jagoranci. Shugabanninta Allah ya ci gaba da riko da hannuwansu zuwa ga abin da yake so kuma ya yadda da shi. Kamar yadda shugaba ya faɗa, matashiyar tattaunawarmu shine amfani da kuma cutarwar kafafen sadarwa na zamani. da farko a matsayinmu na musulmi mu sani babu wani abu a duniya face yana da amfani kuma yana da cuta wannan shine abin da musulunci ya tabbatar kuma shine abin da malaman musulunci suka rubuta idan muka koma cikin tafsirin al'imam ibn kathir a ƙarƙashin faɗin allah maɗaukakin sarki wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Ubangiji yana rantsuwa da rai, rai dai da muka sani wacce take jikin dukkan mai rai, to Allah ya rantse da rai ya ce wa ma sauwaha da wanda ya daidaita ran, ma'ana ya halicce ta, Allah zai khalaqa fasawwa. sai ce fa'alhamaha fujuraha wa taqawaha ubangiji ya kimsa wa rai fajircinta da tsoron allanta duk wani ɗan adam da ka sani a duniya yana da tsoron allah yana da fajirci to a ƙarƙashin wannan tafsiri ibn kasir yake cewa duk wani abu da ka sani da allah ya halitta a duniya to yana da ɗayan biyun nan yana da alkhairi kuma yana da me sharri to amma ya ake abu ya zama nagari ko ya zama ɓata gari ko ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau duk abin da alkhairinsa ya rinjayi sharrinsa to wannan shine abu mai kyau ko da ku a cikinsa akwai waɗansu abubuwa na sharri amma duba zuwa garin jayin alkhairi to wannan yasa za a yi masa hukunci da abu mai kyau kamar yadda dukkanin mutumin da alkhairansa suka fi sharrinsa yawa to wannan shine mutumin mai kirki mutumin kirki ba yana nufin baya da kuskure ba ba yana nufin baya laifi ba a'a amma ka'idar Allah duk abin da kyansa ya rinjayi muninsa alkhairinsa ya rinjayi sharrinsa to wannan shine abu mai kyau shi yasa malamai suka ce har yan aljanna da Allah zai sa aljanna a ranar lahira ai ba idan ba su da laifi ba sai dan me alherin ya rinjayi sharrin yawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce za mu yi awo domin da awon ne za a gane wanne ya fi rinjaye fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya wanda nauyin ayyukan alkhairansa suka rinjayi na shari to wannan shi zai shiga aljanna wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda kuma sharrinsa ne ya rinjayi alherinsa to wannan shi kuma shi zai shiga wuta to bisa ga wannan ka'ida ne duk wani abu da kaga musulunci ya ce halal ne to yana nufin alherinsa ya fi me sharrinsa amfaninsa ya fi me cutarwarsa ko kuma a zama an yi hamsin hamsin fifty fifty to a ka'ida da rangwame da rahama da jin kai na ubangiji a lahira in alherinka ya zama hamsin sharrinka ya zama hamsin allah yana yafe maka ya sa ka aljanna bisa ga ka'idar inna rahmati wasi'at ghadabi ko ta galibu ghadabi rahamar allah koyaushe tana rinjayar fushinsa shine Allah ce wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim akwai mutanen da za su zo a lahira sharrin su 50 alherin su 50 to su kawai abin da Allah zai musu ba zai sa su aljanna ta farar daya ba kuma ba zai sa su a wuta ba sai ya bar su su tsaya sai yan aljanna sun gama shiga aljanna yan wuta sun gama shiga wuta sai a rinka nunnuna musu kowane bangaren idan ana kona 'yan wuta sai a juya su a ce ku kalla da kun yi sakaci zunubinku ya haura ya zama hamsin da ɗaya alherinku ya zama arba'in da tara to da can gidan zaku shi ne Allah ya ce wa iza surifat absaruhum tilqa a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin idan aka juya fuskokinsu suna kallon 'yan wuta sai su yi wa Allah magiya su ce Allah karka samu tare da wa'yancan to amma idan anewa 'yan wuta jin daɗi da bushasha a yan aljanna kai suna jin daɗi da bushasha can ma sai a ce to ku kalli can to idan suka kalli aljanna nan ma kuma su ɗoki da farin ciki da shauƙi na aljanna ya baibaye su sai Allah ya ce lam ya da kuluha wa hum ya tukuna ba su shige ta ba amma suna sa tsammani to da haka a ƙarshe Allah zai ce a sa su a aljanna bisa ga wannan ka'ida ya ‘yan uwa malaman musulunci sukan ce duk abin da kaga Allah ya halatta shi to amfaninsa ya fi sharrinsa yawa duk da yana da sharrin duk kuma abin da kaga Allah ya haramta shi to sharrinsa ne ya fi amfaninsa yawa duk da yana da amfanin ga misali ɗaya da aya ɗaya a cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir Allah ce suna tambaye ka game da giya suna tambaye ka game da caca sai Allah ce kul ka ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas a cikin giya akwai zunubi mai yawa a cikin caca akwai zunubi mai yawa amma wa manafi'u linnas da dan amfani ga mutane mutumin da yake sai da giya yana dan samun amfani ko ba haka ba tunda zai samu kuɗin kashewa to amma sharrin da yake bazawa a cikin al'umma yafi wannan amfanin da yake samu sharrin da shi kansa yake jawa kansa ya fi wannan amfanin haka mutumin da yake dan caca ranar da ya ci yana farin ciki to amma kan ya ci fa ya ci wahala asara nawa ya yi to akan wannan ka'idar ne za mu ɗora wannan topic namu shin ita wayar hannu da dukkan applications da suke cikinta menene ya fi yawa alherin ko sharrin larabawa suna cewa akwai silahun zu haddain makami mai kaifi biyu idan ka so ka yanki alheri da shi zai yanko in ka so ka yanko shari da shi shi ma zai yanko to wannan ita ce silahun zu haddain ba sai kaɗai wayar hannu ba kusan gabaki ɗayan kafafen sadarwa haka suke shi yasa malamai ba su yi musu hukunci kai ɗaya ba ba wata fatawa ta cewa wayar hannu halacce ko haram ce duk malamin da zaka tambaya a duniya kafin ya ce maka halal haram ce abin da zai tambaye ka me kake yi da ita wani application ne a cikin ta haka da zaka tambayi malamai game da talabijin da zaka tambayi malamai game da wannan lasfikar da kake gani muke magana da ita da dukkanin wasu kayan sadarwa na zamani ba su da hukunci mustaƙilli sai gwargwadon abin da suke aiwatarwa ko ake aiwatarwa da su yanzu kun ga lasifika ga ta a masallaci ana kiran sallah da ita ana karatu da ita ana wa'azi da ita hukuncinta shine mai musulma ce amma wata irin ta ma'aikata ɗaya ta kera su bature ɗaya ya kera su sunan su ɗaya amma ita kuma tana wa hannun mai DJ zai yi kiɗa da ita zai yi sharholiya da ita zai yi kaza da ita to ita waccan sunanta me kafira fasika to haka talabijin a gidanka ba a cewa talabijin halarci ko haramci ya danganta me kake ka duk talabijin din da zaka kalli tafsiri da ita ka kalli fatawoyin da zaka gyara addinin ka da ita ka ji karatun alkur'ani ka ga labarai na yadda duniya take ciki ka san halin da musulmi suke ciki a duniya inda ya kamata kai farin ciki kai farin ciki inda ya kamata ka ji ba daɗi ka taya su da addu'a kai wannan to kaga talabijin ɗin kama dalla da ita amma talabijin ɗin da za a kalli wasan kwaikwayo a yi rawa a yi kiɗa a nuna mata tsirara wannan talabijin ɗin haramun ce ba ita a kankin kanta ba a'a a kan abin da ake yi da ita to haka wayar hannunmu take za ku sha mamaki ba wai musulunci ba hatta ma guzawa waɗanda ba su yadda ma da Allah ba kwata-kwata su a tunaninsu babu Allah misali irin mutanen China China ba wai musulmai ba wai musulunci ne ba sa so ba su kiristancin ba sa so su ma guzawa ne yan gurguzu ne ba Allah su a wajen su irin mutanen Rasha da ire-iren su da yawa na kafiran duniya to har irin waɗannan da dodewar tunanin su da rashin hankalin su da rashin sanin ya kamata su amma sai da suka haramta wasu daga cikin abubuwan waya ba a yin su a ƙasar su yanzu ko kun san abin mamaki TikTok a China ba a yi amma za ka ga abin mamaki a wasu kasashen musulmi saboda sakaci da rashin yin abin da ya kamata ta wani bangare na shugabanni za ka ga sun bar irin waɗannan alhalin mu ne muke da addinin da ya ce mu kula da jinmu mu kula da ganinmu mu kula da komai namu Allah zai mana tambaya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula su ko basu yadda da wannan ka'idar ba ba su da tunanin cewa in ma akwai ma Allah ba su yadda da cewa ma in an mutu za a tashi ba ba su yadda da cewa ma akwai wuta kuta ko aljanna ba amma duk da haka suka ga cewa ire-iren waɗannan application ya kamata a cire su ya kamata a dakatar da su saboda yadda za su za a yi amfani da su wajen a cutar da al'umma al'umma ta cutar da kanta da kanta ta rusa kanta da kanta waya ta amfanin nuka amma 'yan kaɗan ne sharrinta ya fi yawa yana daga cin amfanin nukan waya ana iya sanya alƙur'ani a cikinta ta zama tamkar ƙur'ani izo 60 sam'i wa mar'i ƙur'anin da zaka iya playin ɗinsa ka ji ana karantawa ko wanda zaka iya buɗewa ka gani da ido kai ma ka karanta ko wanda zaka yi duka ka buɗe kana gani da idanka kuma me kana karantawa wannan alkhairi ne ba karami ba ta hutar da mu daukan qur'anai a zahiri wannan ko ba komai alheri ne daga cikin alkhairan waya waya tana isar da sako na da'awa da wa'azuzzuka yanzu mutane a nisan duniya wannan abubuwan da ake gashi duk an kafa wayoyi suna ji kamar muna tare da su wannan ko shakka babu alkhairi ne yada alkhairi ne a duniya waya ta zama hanyar da mutane za su ilmantu a rayuwarsu da kuma a addininsu a cikin waya akwai google google ɗin nan wata mu'ujiza ce da allah ya ajiye mana a babin ilimi ba wani abu da za ka so ka sani yanzu in ka shiga google ka danna ba za ka san shi ba babu shi kuma da dukkan yaren da kake so an saita waya za ta yi maka bayani da wannan yaren za ka buɗe ka karanta yana daga cin amfanin nukan waya tana haɗa mu ta hanyar intanet da malaman duniya su amsa mana fatawa so fatawar da suka rubuta suka aje mu buɗe mu karanta in mun so mu ce malam wane muke so mu ji fatawarsa cikin dukkanin ma malaman na duniya in dai an ɗora a kan waya to za ta gaya maka in ka shiga google ka danna za a kawo maka fatawa ta kaza kuma malam wane kaza da kaza ba ga amsar da ya bayar wannan ma ba ƙaramin alkhairi ba ne yana daga cin alkhairan waya akwai alam a cikinta wanda alam ɗin nan zai saita maka lokaci musamman lokuta na ayyukan alkhairi sallar dare za ka tashi ka yi za ka sa sahur za ka tashi ka yi za ka sa alam yana daga cikin alkhairan waya tana ɗauke da google map duk inda kake a duniya idan ka saita shi in kana so kai ibada za ta nuna yana daga cikin alkhairan waya sada zumunci da yawa daga cikin mutane yau shigulgulan kowa ya sha gabansa an yi nesa da juna a da idan kana so ka ga ɗan uwanka ƙasa da ƙasa sai ka yi takakkiyar tafiya ko gari ya gari amma a yanzu idan ka so kullum za ka iya ganin ɗan uwanka ka ji maganarsa ku yi bidiyo call a ko'ina yake a duniya in dai a wajen akwai network yana daga cikin alkhairan waya ta sa mutane sun san danginsu sun san junansu ana buɗe family group familin wane kowa sai kaga ana gaya wa juna abubuwan da suke faruwa mutuwa aka yi ku faɗa aiwa juna jaje aiwa juna addu'a wani abin farin ciki ne ya faru a sa a group na family na murna wannan duk yana daga cikin alkhairan waya yana daga cikin alkhairan waya tana iya sa ka kai kyauta abin nufi yanzu idan kana da application na banki kaga za ka iya tura kuɗi ta waya za a iya turo maka idan ka so ka tura don ai alkhairi za ka tura wanda a da idan kana so ka yi kyauta ga wani ɗan uwanka da yake nesa lokacin da babu waya yana da wahala ka iya isar masa da wannan kyautar amma yanzu ta hanyar waya da ka san akawun nambarsa kana so ka yi masa kyauta sai ka tura masa ba tare da kowa ya sani ba a lokaci guda ka yi kyauta kuma ka yi ikhlasi domin in ba kai ka faɗa ka turawa na kuɗi ba ba wanda zai san ka bashi wanda ku a da in dai ka tafi ka gan shi gaba da gaba ka ɗauka ka bashi to dole sai an gani in ba a yi wasa ba garin ganin nan kuma sai a taɓa ikhlasin ka to waɗannan da ire-irensu suna daga cikin alkhairan waya da amfaninta amma fa sai ga wanda ya san haka domin duk waɗannan abubuwan wanda duk baya yin su da wayarsa wayar ba ta haɗa shi zumunci da kowa wayar ba ta sa ya sada zumunci da 'yan uwansa wayar ba ta sa ya sa alam don ya tashi ya yi sallah ko don ya tashi ya yi sahur ko don ya san lokacin da ya kamata ya yi karatun alkur'ani gwargwadon yadda ya tsara wa kansa kai yana daga cikin alkhairan waya ta matso mana da nesa kusa ta takaita mana wahalhalin rayuwa da yawa da yawa to amma sharrance-sharrancen da ke cikinta kuma fa yana daga cikin sharrin waya na farko ta koya ƙarya ta koya ƙarya ba babba ba yaro yanzu nan za a kira ka kana kusa sai ka ce ai bana nan haka wannan ƙarya ce da ƙaryar da kai a waya da ƙaryar da kai a wajen waya duk sunansu me ƙarya manzala kuma ya ce iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ayazalu ar rajulu yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda allahi kadhaba a hirɗinku da ƙarya domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci shi kuma fajirci yana kaiwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana ƙarya tun yana jin ba daɗi in yayi har ƙaryar ta zo ta zame masa jiki ya saba kai har sai an rubuta shi a littafin Allah cewa wane tantirin makaryaci ne to waya ta koya karya yana daga cikin abin da waya ta koyar shine yada alfasha wannan wayar yanzu idan za ka yi ihsa'iyya duk inda ka samu mutum goma to insha Allah takwas suna da waya kuma cikin mutum takwas din nan insha Allahu bakwai ko shida ba abin alheri suke yi da ita ba ba wai ina so mu tuhumci junanmu ba ne amma za ka samu mutum yana yin abin da bai dace da waya ba ma bai ma sani ba domin wani abun ko ba kai kai ba za a yi kuma za kuma sharrinta duk lokacin da wani yayi wani abu ba daidai ba da ka kyalla ido ka kalla to abin ya daɗa fantsama domin duk waɗanda suke tare da kai yanzu su ma sai sun gani sakon sai ya fantsama ya je wajen su wanda mun san yada alfasha a cikin al'umma ba karamin sharri ne da shi ba ubangiji ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah lalle waɗanda suke so alfasha ta yadu a cikin muminai to azaba mai radadi tana nan tana jiran su duniyar su da lahirar su idan na ce alfasha da dukkanin ma'anonin da malamai suka bawa kalmar alfasha alfasha ba ƙaramin laifi ne a yaren musulunci ake kiransa da suna alfasha ba laifi sai muninsa ya kai muni sannan ake ce da shi alfasha ɗan ƙaramin laifi ba a ce da shi alfasha sannan laifin da ake ce da shi alfasha laifin da zai ɓata mai yi ya ɓata waninsa to shine alfasha malamai suka ce saboda ubangiji ya ce ta fili da ta ɓoye duk a bari wa zaru zahiral ismi wa baɗina an gane ko kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana kuma malamai suka ce miyagun laifuffukan da qur'ani ya kira su da suna alfasha idan za a gaya maka su kai kanka zaka san cewa wannan ba kananan laifi bane ba to dukkanin su ana yin su yau da waya na farko shine zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila na biyu shine luwadi waludan iz qala liqaumi ata'tuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin na uku shine auren matar uba ko zina da matar uba ko abin da ake kira da zinal maharim zinar yan dangi wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila a yau a waya akwai karuwai kiri da muzu suna tallan karuwanci akwai 'yan luwaɗi kiri da muzu suna tallan luwaɗi ai kiri da muzu suna tallan kawalci wannan yana daga cikin sharin waya dama karkace komai game da bayyanar da tsaraici wannan haddis wala haraj ka ga mata yara kamar daga ruwan sama aka yi suka faɗo suna nuna tsaraicinsu suna nuna al'aurarsu yana daga cikin sharrun waya shine ta, ta, ta, ta zo da ha'inci khiyana algus a cikin waya akwai application na snapchat snapchat a cikinsa akwai filtoci iri daban-daban za ka ga mutum mummuna amma yanzu zai ɗauki wani abu ya ɗora wa kansa sai ka ga ya fi kowa kyau da yawan mata da yawan mata suna yi don allah samari ba ku taɓa tambayar kanku ba kun taɓa ganin mummuna a waya to me yasa ba mummuna a waya saboda ha'incin filta da in ka kuskura ka ce wai a waya za ka zaɓi mace to za ka kwafsa da haka musulunci ya hana yaudara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari hadisin abu sa'id da khudri yace innal ghadira yurfa'u lahu liwa yawm al-qiyamati inda ustihi wa yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan lalle mayaudari a ranar lahira Allah zai masa bankada da terere za a kafa masa tuta a kugunsa a rinka cewa ga yaudarar wane dan wane jikan wane to waya ta koyar da yaudara yana daga cikin sharrin waya ta haif faɗace-faɗace sun yi yawa a waya yau za ka ji nan suna faɗa ga kuma faɗan online ga faɗan ko an ɗora a tiktok ko an ɗora a facebook ko an ɗora a kaza ko an ɗora a kaza waya ta haifar da alfasha ta zage-zage yanzu nan idan mutum ba kai masa ba ko bai maka ba sai ya zage ka masu ra'ayi irin nasa sai su biyo a kwamen su ta zagi su ta zagi ai ta zagi waya ta haifar da wannan waya ta kashe sana'a akwai sana'o'in da da kafin waya ana yin ta amma yanzu ba a yi kamar wace kamar sana'ar sai da agogo ku tambayi masu agogo sana'ar agogo ta mutu wanda a sana'ar agogo akwai mai gyara akwai mai ko akwai kuma mai siyar da agogon ɗin gurungum to duk waɗannan yanzu ba su da aiki waya ta lalata ta kashe sana'ar kalanda da duk inda kashe akwai kalanda don a game kwanan wata amma yanzu mutum a hannunsa zai duba kalandarsa baya buƙatar sai ya ga kalanda ta jikin bango to kaga a ƙarƙashin kalanda ma sana'o'i ne da yawa masu cin abinci ne da yawa yanzu duk babu su waya ta kashe sana'ar ɗaukan hoto da in za a yi biki ko wani taro masu kyamara za su yi ta zuwa ɓaɓɓaɓal ɓaɓɓaɓal amma yanzu fa da waya ake yi bidiyo coverage ɗaukan hoto na kyamara na bidiyo wayar hannu duk ta kashe wannan sana'o'in su ma wanda kuma wannan a gaba take ci ba ta wannan fuska baya take ci ku tambayi masana tattalin arziki ci gaba ne ta wani bangare amma ta fuskar gina ɗan adam to wannan koma baya ne kai ba wai wannan ba hatta sana'ar kai kawo direbobi da suke ɗaukar fasinja su kai su kaza su kai kaza waya ta kashe wannan sana'ar a 90s birnin cairo alkahira na ƙasar masar egypt yana daga cikin biranen da suka fi kowane birni cikowa ta fuskar hada-hada da kai kawon mutane to amma mahukuntan wannan ƙasar da suka tsaya suka yi tunani wannan cikowar ta yi yawa gosulo ya yi yawa mutane suna yawan kai kawo ya yi yawa a ƙarshe sai suka ce to a kawo wayar hannu a sauƙaƙa ta a baza ta a cikin al'umma akwai waya ba a yawan tafiye-tafiye yanzu kun ga a ƙasashen da suka fi mu ci gaba hatta siyayya ba a zuwa kan supermarket sai dai kai oda duk abin da kake so yanzu za ka shiga fejin kowane babban kanti ka faɗi abin da kake so ka yi oda da komai da lambar gidanka da komai yan delivery su ɗauko su kawo maka wanda da fita kai ka je da kanka abubuwa da yawa za su faru wannan fitar da motsa jikin da za ka yi za ka samu lafiya sannan wanda zai ɗauke ka ya kai ka zai samu me sana'a to duk irin waɗannan abubuwan yana daga cin abin da waya ta haifar waya ta haifar da ha'inci na ma'aurata Allah ne kaɗai ya san auren da waya ta kashe ku tambayi ma'aikatan hizba ko na lokal gamman su ba ku labari mu dai da muke zamantakewa da mutane muke tattauna muke amsa musu fatawoyi a wasu lokuta gwargwadon ɗan abin da ba a rasa ba na ilimi da muke da shi akwai lokacin da na yi ihsa'iya ni a kankin kaina wallahi a cikin aure goma in ya mutu to wallahi takwas waya ce take kashe shi takwas waya ce take kashe shi ko dai a kama matar tana chatin da tsohon saurayinta ko kuma tana soyayya da wani alhalin tana da miji tana da aure ko kuma shi mijin yana da budurwa matarsa ta buɗe chatin ɗin ta gani duk irin wannan kwama tana nan ba magana halacci muke ko haramci ba amma dai ta sabbaba wannan sharrin a cikin al'umma waya ta haifar da ayyukan ta'addanci ku tambayi jami'an tsaro ƙasashen da suka ci gaba sun yi amfani da waya wajen ta'addanci amma ƙasashe irin namu waɗanda ci gabanmu bai kai ba waya ta zama sila ta ayyukan ta'addanci dukkaninmu mutanen najeriya ta arewa shaida ne akan irin yadda ake ciniki da waɗanda suke kama mutane ta wace hanya waya kuma za ku sha mamaki wasu fa su aka bi su aka kama su akwai wani jami'in tsaro da ya gaya min yace malam in za ku yi tafiya gari da gari ku rinka kashe wayoyinku saboda yan ta'addan nan yadda kuka ga hukuma tana tirakin suna tirakin idan suna so su ɗauki mutum suka san layinsa za su yi tirakin ɗinsa duk inda ka tafi za su rinka gane kana waje kaza kuma za su je su ɗauke ka to amma da ƙasashen da suka ci gaba ne wannan wayar da ita za a bi duk inda kake a kamo ka kai kasashen da suka ci gaba ci gaba na gaske idan mutum dan ta'adda ne da wayarsa ba su shi ba ba da yana da waya ba wallahi an gama da wayarsa za a kashe shi ta wayarsa za su tura masa makamin da zai kashe shi ba ɗaya ba ba biyu ba 'yan ta'addan da aka fasa su da wayarsu shi yasa ɗan ta'adda in ya rika in mai wayo ne baya rike waya saboda ya san ajalinsa yake rikewa in dai a inda aka ci gaba ne dan da ita za a bi shi a kama shi ko kuma da ita za a turo masa makamin da zai kashe shi yana daga cikin sharrin waya ta haifar da cututtuka da yawa a jikinmu ba mu sani ba da yawan cututtuka ku tambayi masana kiwon lafiya akwai abin da suke ce da shi kansar kwakwalwa waya take sa shi idan mutum ya kamu da irin wannan cikin sharaɗin da ake sa masa kar ya rike waya kar ya rinka zama ma kusa da ita shi yasa za ku ga har yanzu masana kiwon lafiya da kuma sanin ita wayar suna faɗa ita kusa da kai ka rinka kwanta da ita nesa kuma ka rinka kashe me network ɗinta so wannan yana daga cikin sharurrukan da waya ta kawo a cikin al'umma waya ta kawo daƙilewa kwakwalwa abubuwan da da mutane haddacewa suke yanzu sun daina haddacewa a waya suke gani binciken masana ya tabbatar da cewa duk mai mai tatta'amuli da waya kwakwalwarsa tana mutuwa saboda komai tunkawansa ai na sa a waya nin namba ɗinka ce tana waya akawun namba ka ce tana waya menene yana waya a madadin da da ba wayar aina ake cusa su a kwakwalwa a kwakwalwa ku je ku ga ɗalibai a manyan makarantu na gaba da jarabawa suna sata waya amsa da waya maimakon su je su kwana su yi karatu su haddace sai su ɗauki hotunan ame a waya da ka ɗalibi in ana karatu in ana jarabawa ka gan shi da waya ɓarawan amsa ne ka sa masa ido sosai ɓarawan amsa ne ko ya zama ya sako a wayar yana karantawa ko kuma ana turo masa amsar daga waje ko kaga ɗalibi ana jarabawa yana cewa wai amsa waya yake ƙarya yake amsa ake gaya masa ko ya yi rikodin ya kunna a kunnensa yana ji to da ka waya ta daƙile kwakwale ta daƙile karatu ta sa mutane sun zama gidada ba sani ba waya ta cuci ɗan adam mafi girman cuta shine ta ɓata masa lokaci domin ba abin da yake da mahimmanci a wajen ɗan adam sama da me lokaci to waya ta cuci ɗan adam ta fuskar ɓanna masa lokaci lokacinka in ya wuce ka yi asararsa ba zai taɓa dawowa ba ko alheri kai ko shari kai ya wuce shi yasa wasu daga cikin magabata ko cikin malamai kai na zamani suna cewa abin da ya sa magabatanmu suka zama waliyai mu muka gagara zama waya ce kawai waya ce kadai ta hana mu zama waliyai saboda me saboda magabatanmu a da kun ga rukon da muka yi wa waya a yanzu ba babba ba yaro ba dan binni ba dan kauye ba mace ba namiji to mu magabatanmu a da in kana karanta tarihin su matar imamu zuhuri tana cewa da karatun ƙur'anin zuhuri gwanda kishiyoyi uku saboda yana daga cikin abin da ke ɗauke hankalin miji daga kishiya ya raba ta yana daga cikin kai abin da yake ɗauke hankalin miji daga matarsa ya hana mata samun lokaci shine in ya ƙara mata abokiyar zama inda kwana hudu suke suna tare a ɗakinta kullum kai ita kaɗai ce to yanzu idan an yi kishiya in ɗaya ce kaga dole ko kwana ɗaya ɗaya ake rabawa wani kwanan baya nan yana wancan ɗakin in su uku ne yanzu sai kwana uku in kwana ɗaya ɗaya ke kan ya dawo ɗakin ta to ita matar zuhuri ga ta ita kaɗai ce ta ce amma yadda yake ba wa ƙur'aninsa mahimmanci ta fuskar tilawa da karatu to ni gwandama a ƙara min kishiyoyi uku to ku tambayi mata yana daga cikin abin da ke haɗa mata faɗa yau da mazansu me wayoyinsu na hannu sai ka ga mutum ya raba dare yana catin ina iyalansa ka iya da shi akwai wani kilib na bidiyo da na taɓa gani a waya ya bani mamaki lokacin barack obama yana shugaban ƙasa amerika walla yana ta danna waya matarsa ta zo ta aje masa ti ta je ta dawo yana ta danna ko kallon ta bai ba da ta zo sai da ta fusge waya ta buga da ƙasa sannan ta tafiyarta ma'ana ashe har su ma waya tana ɗauki hankalin me mazansu daga gare su to wannan yana daga cikin abubuwan da waya take ta yi mana ba mu sani ba waya ta yi tonan asiri da yawa abubuwan da bai kamata al'umma ta san su ba bai kamata yara su san su ba ba kowa ya kamata ya ji su ba yau a waya kowa yana jin su wanda kuma bai kamata ba bai kamata ba akwai maganganun da ɓoye su ake yi yaro bai kamata ya san su ba akwai rigingimin da ɓoye su ake yi na ƙasa bai kamata ya ji su ba amma yau waya ta sa za ka iya gane babbawa na da babbawa na ba sa shiri saboda a waya an gani waya ta kawo sharri na bin diddigin juna wanda su ma turan da suka yi waya yana daga cikin manufofinsu na yinta su tara asirin duniya a hannunsu su tara asirin duniya a hannunsu duk mutumin da yake rike waya kai ya ɗauka yana da sirri bai da sirri sai dai in ba a so a tona asirinka ba duk abin da ka faɗa duk abin fejin da ka shiga yana nan a ma'aikatar waya a ajiye idan an so a ci mutuncinka ko a yi maka bankaɗa ko a bincike ka za a je a buɗe an taɓa yin wata waya sunanta blackberry blackberry ba a penetrating ɗinta ba a kutsa ta a yi satar bayanai a cikinta ma'aikatarta ko cibiyarta in ban manta ba a kanada suke da haka duk mutumin da yake rike da blackberry in kana so ka san me yake yi to sai dai ka tafi kanada su za su baka to shi yasa wasu daga cikin kasashen duniya ba su yarda da blackberry ba lokacin da ta zo sai suka hana ta a kasarsu saboda in ta shigo musu kasa to ta'addanci zai yawa kun ga wannan wayar yoyin duk da muke da su yanzu duk wayar da take kano jami'an tsaro na kano suna sane da ita idan jami'an tsaron farin kaya ne suna da department mai zaman kansa akan wayoyinmu duk abin da kai in suna so su bincika za su bincika za su gaya maka ka yi kira rana kaza a waje kaza da kaza da kaza da kaza ka kalli kaza ka tura hoto waje kaza an turo maka to amma a ka'ida ta hukuma a ka'ida ta doka da oda baka zuwa kawai a buɗa maka wayarwa ne ka gani a'a sai in bincike ne ya kama kwamishinan 'yan sanda shi yake da damar ya sa hannu ya ce aje a bincika wayawa ne kar ka ɗauka kana da wayawai kana da sirri baka da sirri shi yasa za ku ga wasu daga cikin masu wayo ba sa waya ba ma 'yan ta'adda ba ne ba amma saboda sanin sirri ba za su yi waya ba ko kuma wasu su ce maka wannan magana ba ta waya ba ce sai mun haɗu shikenan kenan ko kuma a ce to kira ni ta whatsapp call saboda whatsapp call kamar yadda suke faɗa shi har yanzu ba a tracking ɗinsa ya gagara to wannan kenan yana daga cikin abin da waya ta kawo mana na sharri bin diddigin juna don a ci mutuncin juna kwanan nan ina jin kun gani a tiktok wata mata tana daga cikin matan da suke yawan surutu a tiktok social media yau wata jiha ce cikin jihohinmu na arewa ba sai na faɗa ba ta fito tana kuka wi wi wi wi wi tana kuka da na zo wucewa ta fejinta na gani sai na tsaya na saurara in ji me yasa wannan mata kuka kullum sai dai ka ganta tana ta abubuwa na raha da sauransu amma yau take kuka kamar za ta mutu sai na ji tana cewa waɗansu abokan faɗanta ne na social media suke so su ci mutuncinta sai suka turo mata wata baƙuwa sai akan sun biya baƙuwar kawai so suke bakuwar ta yi musu dodin tsaraicinta su kuma su saka a social media ta ce to sai Allah ya kare ta bakuwar da ta zo gidan bayan an ba ta abinci komai da komai sai ta ce za ta shiga ban ɗaki da ta shiga ban ɗaki sai ta ɗana wayar ta saita ta ajiye tana jiran ita wannan ta shiga wanka ta ce wallahi ta shiga kawai sai Allah ya nuna mata ana mata rikodin sai ta ɗau wayar sai ta gane ga abin da waccan ta zo to shi ita abin da ya bakanta mata rai yanzu kiyayyar da ake mata har ya kai mata wannan rashin mutuncin kun ga wasu da kansu suke hoton tsaraicin kansu su sake kama ita ba ita ta yi ba amma nima ake ai mata to waya ta kawo wannan yana daga cikin sharin da waya ta kawo shine a yau za ka ga akwai abin da ake kira da mujahara a musulunci mujahara shine tallan laifi to in ma na yi sai ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace kullu ummati mu'afuna illa al-mujahirin duk al'umma ta masu laifi suna da kunya suna ɓoyewa Allah na iya yafe musu amma banda masu fito na fito da laifi sai manzo Allah ya ce wa inna minal mujahara yana daga cikin tallan laifi mutum ya aikata laifi ba wanda ya ga yayi amma ya zo yana fallasa suturar da Allah ya masa nayi kaza nayi kaza da alfahari yanzu ba sai na faɗa ba kwanan nan aka gama ƙadiyya ko kes ɗin wani saurayi mai gata wanda na ga wata daga cikin 'yan tiktok a kaduna tana faɗa ta ce duk tiktok ba mai gatan wannan saurayin wanda ake kira da waya america a tiktok dai babu mai gatansa mai gata shine ka samu mafaɗi duk mutumin da ya rasa mafaɗi ya kamata ya kuka in yana da hankali to shi babban majidanci ne da iyalinsa da komai amma zai zo live a tiktok yana faɗa kalmomin da in kana da mutunci ko binne ka akai a ƙasa ba a ganin ka baka ganin kowa bai kamata ka faɗe su ba zai yarinya za ta zo ta hau live ɗinsa suna hira ya tambaye ta a ina aka fara zina da ke wata ta ce a gidansu a kan gadon babarta ya ce abokin babanki ya taba zina da ke wata za ta ce eh ‘yan uwansa suka ga abin da yake ya wuce makaɗi da rawa suka je suka same shi har gida suka zane shi wannan gata suka yi masa gani ake yi kamar wasu mahaukata don ba masu hankali na ɗauke su ba da cewa wai yan yancin dan adam ko kuma wai ai musulunci bai bari a dauki doka a hannu ba wata dokar ai doka iri iri ce dokar yanke hannun barawo wannan sai hukuma dokar kisasi annafsu bin nafsi wannan sai hukuma amma dokar ɗanka bai sallah ba ka dake shi wa Allah ya ce yi hukuma ce za ta yi manzo Allah ya ce murru abna'ukum bis abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum alaiha li ashrin ku umarci ƴaƴanku da sallah suna 'yan shekara bakwai in suka kai goma ba su ba ku dake su duka ba doka ba ce amma hukuma ce take ɗauka wannan ko musulun ko iyaye wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha umarni ba doka ba ce hukuma ce take ɗaukan wannan ko iyaye ko an fusakum wa ahlikum nara ka hana barna a huruminka a matsayinka na uba ka hana yarka fita da tsaraici ka hana ɗanka yin abin da bai dace ba na shashi wannan hukuma ce take ko kai wanda yake wannan bai fahimci ba mai musulunci ba yana daga cikin koyarwar sahabbai suna kama 'ya'yansu su yi musu duka su ɗaure su abbas yana karantarwa lokacin ikrima yana yaro ikrima maula ibn abbas yaro ne mai kwakwalwa amma yana gudun makaranta ibn abbas idan ya zo zai zauna darasi sai ce a kamo ikrima a ce baya nan ya ce ku je ku nemo shi in an kamo shi ya zane shi ya ɗaure shi a mari masu hankali manya wanda karatun ya dame su suna cewa ya kake matsa masa in ba so ka kyale shi mai ce a'a ai bai san yana da baiwar ilimi ba sai yayi mu daure shi yayi karatun gaba ko karatun bai masa amfani ba zai yi wa wasu duk wanda ya karatu da yarinta ba dan yana so yayi ba ni dinnan sau biyu aka sani amari haka duk wanda kaga ya karatu yana yaro ba so yake ba kai shi ake yi wani a rarrashe shi da kuɗin makaranta wani a zane shi da bulala duk wannan ba a cikin ɗaukan doka doka ce haƙƙi ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa duk dangi su kula da 'ya'yansu rashin wannan ne ya jefa mu a halin da muke ciki a yau daka babu ɗa mai gata a tiktok dai kamar wannan waya amerika amma wasu suna neman su shi su fanɗarar da shi bayan allah ya yi masa gata yan uwansa sun masa gata sun sauke nauyin da allah ya ɗora musu game da shi wallahi ina jan kunnanka yanzu yan uwanka sun gama nasu aikin ka jira allah zai nasa wallahi in ka kuskura ka koma wallahi ka kiyaye abin da allah zai maka saboda allah ya game maka gata ya ajiye maka yan uwan da za su yi maka wannan yau ba kowa yake da wannan ba ai akwai yan iskan da sun fika ko daidai suke da kai sa'anninka wani daga cikinsu da aka ce da wane ma yana da gatan wane sai ya fito ya ce kun ɗauka ni yan uwana ƙauyawa ne shi a wajensa wannan ƙauyanci ne su yan uwansa wayayyu ne to baka san kwa kai ne tun tagaryar ba ƙauye ba yan uwanka da ba za su iya maka haka ba in dai za su iya yi suka kasa yi to su ma tun tagaryar ƙauyawa ne tantagariyar ƙauyawa ne da haka ya uwa masu albarka waya ta zo mana da sharrance-sharrance da yawa daman kafin zuwan waya matan banza an san su a keɓantaccen waje su in ana son a same su can ake zuwa amma waya ta zo ta mai da da yawa daga cikin matanmu sun zama karuwai kuma a gidajensu kwanaki na ji malamin daura yana faɗa ya ce an zo an gwada masa ya gani a waya akwai inda za ka shiga idan mata aure kake so za ta amsa za a haɗa ka da ita za ta zo kuma duk inda kake kuma a kowane gari kake idan a kano kake kana so a kano akwai dillalansu a kano in budurwa ce akwai dillalansu a kano kawai location za ka bayar da kaza da kaza ta zo ta same ka na taɓa ganin wani lokaci malam albani yana faɗa yana jan hankalin iyaye game da waya game da 'ya'yansu yaso da dama za ka ga a da iyayenmu inda suka fi zama shine a zaure don tsaron gidansu duk wanda zai shiga musu gida sun san waye duk wanda zai fito sun san waye to amma a yanzu waya ta alƙadarin iyaye ta wannan fuskar sa'idan kana zaune a gidanka kana ganin yakka bata fita ba amma a waya komai ana yi da ita komai ana yi da ita shi yasa sai ba da wata shawara a wannan lokacin ya ce duk wani uba da yake da ɗa ko ya wanda suke ta'amuli da waya to ka samu wani lokaci da za ka rinka karɓa ni na ce har mata saboda Allah zai tambaye ka akan su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ka samu wani lokaci ba sai ka faɗa ba kar ka bari a sani kawai kana shigowa gidanka ka ce wance kawo wayan nan taki sai ka karba ba kashewa ake ba ka batta kawai dan ka rinka ganin wa ke kira wa ake kira kuma da wani lokaci ake yin kira duk mutumin da zai maka laifi da waya taran numfashinka yake yi yana sane da kai kawanka ya san lokacin da kake bacci sai kana bacci sai ya hau kai cewa hatta barayi masu shigowa gidajen mutane suna kula da waya in ba ku wata sata amsa yanzu idan barayi suna so su hauro maka gida idan kana yin social media kana facebook ko kana whatsapp to za su gane yanzu baka online which means yanzu ka sauka kila ka yi bacci sai a bada dan awa daya sai a hauro maka gida to da ire-iren wannan shi yasa za ku ga da yawan mutane ba sa bari a san layin da suke mai chatin da shi sai dai su baka lamba ta kira amma lamba ta whatsapp sai wanda aka yadda da shi yana daga cikin abubuwan da waya ta kawo na sharri wanda wannan ya fi yawa ga mata shine habaice-habaice musamman a status idan kana so ka zagi mutum sai ka je status ɗinka sai ka rubuta wata kalma kuma ga shi yau ba babba ba yaro an jarabce mu da kallon me status sai a ta kallon status to idan kana so ka gane mata suna faɗa ko suna kaza kalli status ɗinsu da kaga ta rubuta 'yan bakin ciki sai dai su mutu to ka san habaici take mai da martani take me raban ganin baɗi ko ana ha maza ha mata to da magana take yi to wannan duk yana daga cikin abubuwa wanda waya ta zo da su ya yan uwa masu albarka waɗannan wayoyin da suke hannunmu wallahi summatallahi wuta za su kai da yawa daga cikinmu da ƙafafuwansu da yawa daga cikinmu wayoyinmu za su kai mu wuta da ƙafafuwanmu abin da Allah yake ta faɗa zalika bima qaddamat yadaka hannunka ta ja maka wani sai ta mamaki to mi hannu da danna dannan waya da kake gani hannunka za ta ja maka abin da zan cike da shi na ƙarshe illolin waya don na san kowannen ku yanzu da za a ce ya faɗi illa ɗaya ta waya zai iya faɗa wanda ni ban hararo ba kuma malam tana sa kaza kuma tana sa kaza kuma tana yin kaza wani abin za ka ga kai a karan kanka ne ya faru don haka kai ganau ne ba jiyau ba waya ta taɓa sa kaza ya faru da kai an gane ko to da haka dai abin da ya kamata a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na masu hankali to mu buɗe idan basira mu yi kallo kada mu yadda mu jefa kanmu da kanmu cikin halin bala'i da kuɗinmu mu saiwa kanmu da kanmu wuta da kuɗinmu ubangiji ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka yau ka kalli abubuwan da suke faruwa a jihar Kano a waya da sunan rigingimin siyasa yadda ake wa juna jefa-jefan kalmomi wasu kalmomin tun kana yadda sai ka gane sai ka fara yadda da yanzu a satin nan bana najeriya amma ina bibiyar abubuwan da suke faruwa duk 'yan jam'iyyun kano kowa yana jifan kowa da ɗan luwaɗi kowa wayannan su ce suna da bidiyo waɗancan ma su ce suna da bidiyo wayancan su faɗi suna da ake gaya wa 'yan luwaɗi ga wancan ɓangaren wayancan su ma su faɗa in wannan kaɗai muka tsaya a kansa na sharri da waya take mana a satin nan ya isa duk mutumin da ka gaya masa wannan kalma yana fa da 'ya'ya yana fa da sarkai yana da iyaye maganan nan ta yi gaskiya ce ta yi ƙarya ce in ma gaskiya ce ya kamata kai wa wannan cin mutuncin da kai duk iyayensa duk ƴan uwansa batawa ba shi kaɗai ba ba babba ba yaro ba namiji ba mace to akwai abin da waya take yi wanda mu a kano mu tafi wa wannan ban san a duniya wajen da waya take wannan abin ba na illa kamar kano shine zagin masu mutunci ba wanda ya gagara a zage shi kuma a wayan nan zaka kafe waya ka ɗuɗɗura kowa zagi zagi ba na tasha ba babba ba yaro kaga sai kai kai yau ta ketare waya fa har iyayen mutane ba wai su da ake faɗan da su ba har iyayensu za a yi takakka a je gida a ɗana musu kyamara a ɗauko hoton uwarsa hoton babansa hoton ka za a zo a sa dan Allah iyayensu me suka yi mun bar kanmu da iya wannan kaɗai ga duk mai hankali da tunani wannan ya isa sharri to amma da yawan al'ummanmu yau hankalinsu ba a jikinsu yake ba manyan kano manyan kano manyan kano wallahi in ba ku tashi kun yi abin da ya kamata ba akan wannan sharri da yake faruwa a garin kano wallahi allah ba zai kyale ku ba wallahi allah ba zai kyale ku ba siyasa ba hauka ba ce siyasa ba hauka ba ce ina faɗar wannan ina nanatawa a satin nan sai da naji wata jiha daga cikin jihohin arewa an kawo program ɗin jihar ana yi a kano kowace jiha yanzu idan 'yan siyasar jihar suna so su zagi junansu kano fa suke tahowa a jihohinsu ba a zagi ni ga naune ba jiyau ba a jiha naija na yi tafsirin azumin shekara biyar baya a jihar naija wata rana mun tashi daga tafsiri da daddare za a kai ni gida a mota na cewa dan direba kunna mun tasha daga cikin tashoshin ku in ji cewa shirye-shirye mana ku ba ku da shirye-shirye siyasa ya ce a malam mu nan ba a yi kuma ka je kowace jiha ka gani ka tsina ba a wannan iskancin ba za ka je ka zagi manyan su su kyale ka ba gombe ba za ka je kai wannan zagin su kyale ka ba naija ba za ka je kai wannan zagin su kyale ka ba amma yau daga sakkwato daga katsina daga naija daga ina ne duk in ana so a zagi mai mutunci da sunan program din siyasa kano ake zuwa mun koyar da sharri ko mun sani ko ba mu sani ba kuma wallahi Allah ba zai ban mu ba wallahi Allah ba zai ban mu ba wannan sharrin da muke yadawa a ƙarshe abin da zan cike da shi ane mana kirari da Kano ta dabaci gari ko da me ka zo an fika alhamdulillah za ku ga ko fitsararrin 'yan wasan hausa ne sai su taho kano kaso 75 ɗinsu ba 'yan kano ba ne amma ba sa wannan iskancin a jihohinsu amma ina ne sansani kano mun yadda mun ɗauka amma ina kuma kuma sauran jihohi yadda a kano aka koyar da fitsara 'ya'yanku suka ɗauka to kuma ga iyayen wai amerika daga kano sun fara gyara 'ya'yansu to kuma ku biyo 'ya'yanku ku kama an yi ɗaya da ɗaya an yi hazihi bitilka mun koyar da barna kuma mun koyar da me hanyar gyara to ya kamata a koyi hanyar gyara din amma idan 'ya'yanku suka shigo kano suka fitsare kafarsu suka lalace suka yi iskanci aka ɗaure musu gindin iskanci idan hukuma ta yi yunkurin fafararsu sai su koma wasu jihohi musamman jihar kaduna ita kuma ta yi fice da wannan duk fitsararren da aka kora daga kowace jiha sai ya tafi kaduna inda ya arewa ne in gudun ya gudun ne sai tsallaka Legas. iyaye masu albarka ban ce ku hana 'ya'yanku waya ba amma Allah zai tambaye ku akan wayoyin 'ya'yanku Allah zai tambaye ku akan wayoyin matanku Allah zai tambaye ku akan dukkan wayoyin da kuke da iko a kansu ya kake gane kana da iko akan waya shine ka zama kana da iko akan mai wayar in dai kai zaka iya ce masa yi bari to wayar sama zaka iya ce mata yi daidai bari domin wayar tasa a ƙarƙashin ikonsa take shi kuma a ƙarƙashin ikonka yake amma hujjar 'ya'yan zamani ne a basu su wata ya kar a matsa musu kar a ce ka fiye tsangwama za ka je ka gaya wa Allah wannan za ka je ka gaya wa Allah wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga fitintunan zamani Allah ya kare mu daga sharrin kawukanmu ya kare mu daga ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga fadawa cikin halaka alhalin muna sane Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana kurakuranmu da abubuwan da ba za mu iya sani ba na sharri wanda suke tattare da mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh